الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo ubangijin da mallakar komai da komai gabaɗe ke hannunsa wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta rana asabar goma ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya yi dace da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi mai suna maqamatul hariri da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta ashirin da shida wadda ake kiranta da suna arraqba a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi farkon makama ta ashirin da bakwai wadda ake ce mata alwabariya ma'ana ba ƙauya kenan an gane ko قال المصنف رحمه الله تعالى حكى الحارس بن همام حارس بن همام يا حكيت أنه قال yake cewa miltu fi rayyiki zamanin lazi ghabara ila mujawarati ahalil wabari yake cewa na karkata a farkon zamani na wanda yake na ƙuruciya allazi gabara wanda ya riga ya wuce ila mujawarati ahalil wabar wato zuwa makwautaka da ƙauyawa domin ahalul wabar wato su ne waɗanda suke mazaunan gida sai ce li'akuza ikza nufusihim al'abiyya wato danna ɗabi'antu irin ɗabi'arsu wadda take ta ƙin ƙasƙanci domin duk wani abu wanda yake na lalaci da ƙasƙanci mutumin gida baya buƙatar ya samu kanshi a ciki saɓanin da yawa daga cikin 'yan birni su ne ba san ciwon kansu ba akan wasu abubuwa waɗanda suke na lalaci domin al'abiyu shine mutumin da yake ƙin ƙasƙanci shine ya ce li'akuza don na ɗabi'antu ikza nufusihim wato irin ɗabi'a ta al'abiyya wadda take ta ƙin ƙasƙanci da lalaci wa alsinatihim wato na yi riƙo da harshensu al'arabiyya wadda take mai tsabar fasaha domin iya halshi wanda ya tantagarye shi sai a wajen mutanen gida galibi ya ɗauki wannan halshe wanda yake na birni ko ma wani yare ne za ka gani bai takaita ba akan ainihin yaren yayi ma yayi ma ne a ɗauko wannan halshe a cakuɗa a ɗauko wannan halshe a cakuɗa kuma galibi wasu abubuwa kawai tarjama ne amma asalin shi a hausa ba a san da shi ba yake cewa fashan martu tashmira man la ya alu juhuda ya ce sai na zage damtse irin zage damtsen mutumin da baya takaita ƙoƙarinsa an gane ko la ya aluna kuma kabalan waddu ma anittum waje altu sai na haɗu adribu fil ardi gauran wa najdan wato ina tafiya a ban ƙasa gauran halin ina mai shiga kurami wa najdan kuma ina hawa tudu shine ubangiji ta'ala yake cewa wa idza barabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-sala shine yace waja'altu sina haqqatan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah waja'altu sina adribu ina tafiya fil ardi a ban ƙasa gauran ina mai shiga kurami wa najdan wato da tudu da hawan tudu ila aniktanaitu hajmatan minar ragiya har izuwa lokacin da na tanadi garke wato na raƙumma wa sallatan minar sagiya wato da garke wanda yake na tumakai thumma awaitu ila arabin ardafi aqyalin wa abna'i aqwalin yake cewa sannan sai na taro jiki larabawa waɗanda ardafi a ƙayalin wato mabiya sarakuna an gane ko waɗanda suke matsayinsu zage-zage ne na sarakuna domin lafazin ardaf wato jam'i ne na wato radifa ma'ana wanda yake mai biyar baya a kuma jam'i ne na ƙayil alƙayil wato shine wanda yake gwanto ko kuma ka ce biya maradi ko kuma ka ce dagaci to amma anan yana nufi sarakunan su kansu shine ya ce thumma awaitu sannan sai na taro jiki ila arabin wato izuwa larabawa ardafi a ƙayalin waɗanda suke mabiyan sarakai wa abna'i a ƙawalin wato 'ya'yan magana kenan wanda wajen zance wato ba a tinkararsu fa'auƙanuni amna a janabin sai suka zaunar da ni mafi kiyayewar sasanni wa fallu anni hadda kulli nabin suka dakusar mun da wato shine kaifi na dukkan wata hira wato dukkan wata hira da nake tsoron musibarta sai suka dakusar mun da kaifinta lafazin wa fallu an tsago shi ne daga alfulul alfulul shine goggohiya ma'ana dakushewar baki kaifi wanda yake na takobi shine yace wala aiba fihim ghaira anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kata'ibi ko kuma wa asyafuna fi kulli sharqin wa maghribi biha min qira'id dari'ina fululu shine sai yace famata famata awwabani indahum hammun yace wani bakin ciki bai same ni ba a wajensu wala ƙara'a safatiya sahamun wata kibiya bata ƙwanƙwashi wato fandutsi na ma'ana wata musiba bata same ni ba a lokacin da nake tare da su ila an adlaltu fi lailatin muniratil badri laqhatan ghaziratad darri yace har izuwa lokacin da na batar da laqha wato ita ce taguwa ta غزيرة الدر ودتكي ميوان سياير نونو في ليلة منيرة البدر أتكين وندري وانديكي ميهسكن وتا فلم أطيب نفسا بإلغاء طلبها yace ban daɗaɗa zuciyata dangane da jefar da neman taguwar wa ilqa'i habliha ala gharibiha da jefa igiyarta akan tuzanta ma'ana na fita daga sha'aninta ya ce wannan ban daɗaɗa raina game da haka neman ta dai nake fata da sartu farasan mihidaran yake cewa sai na bure bayan wani ingarman doki mihibaran wanda yake mai yawan sukuwa wa a wato na matse ladinan wato dogon mashi kafaran wanda yake mai lauɗi an gane ku ma'ana wato itiqal shine idan ka hau kan dabba sai ka sanya mashi tsakankanin ƙawahuwanka ka matse shi shine yake cewa wa ataqaltu wato sai na matse ladinan wato gora ta mashi khafaran wadda take mai yawan laudi ma'ana dogon mashi ne wasaraitu lailati jam'a'a na tafi dare na baki ɗayansa ajubul baida'a ina sari dokar daji da tafiya wa aktari kulla shajira'a wa marda'a ina biyar dukkan wata ƙasa wadda take mai itace wa marda'a da wadda take sushashiya wanda haƙo ne kawai ba itace ila an na sharar subuhu rayatihi har aka kai lokacin da asuba wato ta shanya ta watsa rayatihi wato tutotinta ma'ana shine hasken asuba ya bayyana shine yake nihi ila an nashara subhu rayatihi har izuwa lokacin da asuba ta watsa tutotinta wa hai'ala da'i ila salatihi wato ladan ya yi kira izuwa sallarsa ma'ana tun da shi ya kirawo ita ce sallar asuba kenan ya ce fana zalto an matinin rakuba sai na sauka wato daga bayan wannan doki nawa abin hawa na lafazin arrakub wato shine abin hawa ga ya can wa zallalna halahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun li ada'il maktuba wato domin bayar da sallah wadda take ta farilla thumma hultu fi sahawatiha yace sannan sai na bure bayanta ma'ana shi dokin wa farartu an shahawatiha wa farartu na ringa bincike an shahawatiha dangane da wato sawun ita wannan taguwa da ta ɓaci wasirtu na tafi la'ara asaran illa kafautuhu ban taɓa ganin wani sawu ya ce face sai na bi shi wala na shazan ban taɓa hango wani tudu illa alautuhu sai na haushi wala wadiyan ban taɓa hango wato wani kwari illa jaza'atuhu sai na yanke shi da tafiya wala rakiban yace ban taba hango wani mahayi illa staqula'atuhu sai na nemi labari dangane da taguwar cewa ko ya ganta wajiddi ma'a zalika yazhabu hadara kokari na tare da haka wato yana tafiya a banza wala yajidu wirduhu sadara me me zai kewa izuwa mashaya yake cewa wala ya jidu baya samun sadara wanda yake mai gangarowa wala ya jidu wirduhu sadara wato mai zai kewarsa baya samun wani wanda yake mai gangarowa lafazin warid wato shine mai zuwa mashaya sadir shine mai dawowa daga mashaya an gane ko shine yake cewa wa waje da min dunihi mamra'ataini wa yake cewa min duni me yake cewa walam ma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min duni yawa shine anan dai da yake cewa anan sai ce walam ma warada ma a madiyana an gane ko kaga lafazin alwurud kenan shine gangarawa dawowa shine kuma wato al-isdar shine yake cewa hatta yusdira ri'a shine yake cewa walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihi mumra'ataini tazudan tazudan قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر الرعاء وأبونا شيخ خبير شين سيكي cewa. wala ya jidu wirduhu sadara wato mai zai kewarsa baya samun sadara wanda yake mai gangarowa ila an hanat sakkatu umayyi ya ce har izuwa lokacin da sakkatu umayyi wato gumi wanda yake na ɗan makaho ya yanzunta abin da ake cewa sakka shine wato tsananin kuna wadda take ta rana umai wato wannan tasgir ne na a'ama domin gumin rana in yayi gumi yana sanya dindimi shine yake cewa ila ana hanat sakkatu umai har izuwa lokacin da wato tsananin garji na rana yake cewa gumi wanda yake na dan makaho ya yanzunta ma'ana wanda yake mai dan makautar da mutum walafu hajirin yake cewa da kuna ta garjin rana lafu shine kuna ta wuta ga ya can talfa hujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun yuzhilu gailana ammai wanda ke shagalar da gailan dangane da manta matarsa mai suna mai wa kana yawman atwala min zillil qanati yace yinin ku ya kasance yini ne wanda yake mafi tsawo game da inuwar wato guran mashi yini ne mai tsawon gaske wa a harramin dam'il mikila wanda yake mafi tsananin kona game da hawayen almikila mace wadda mikila mace wadda take mai wabi wadda in ta haifi ɗa baya rayuwa fa'aikantu anni illam astakinna minal waƙada wato sai na sakankance game da cewa ni in har ban fake ba minal waƙada wato saboda tsananin kuna ta rana wa astajimma na nemi hutawa bin raƙada wato da yin bacci adinafanin lugubu wato wahala za ta sanya ni rashin lafiya addanaf ita ce rashin lafiya allugub ita ce wahala kamar yadda Allah yake cewa wa laqad khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub wa alikat biya shu'ubun yake cewa sai ai wato alamu waɗanda suke na mutuwa wato sirataye da ni ma'ana jikina zai canza baki ɗaya alamun mutuwa su ratayi da ni saboda haka fa'ujitu sai na karkata ila sarhatin izuwa wata babbar itaciya kasifatil agsan wadda take mai rubukin reshu wariƙatil afnan mai ganyen wato reshinta lafazin al'afnan jam'i ne na fanan shine wato reshi al'agsan jam'i ne na gusun dukkansu abin da ake nihi reshen ich an gane ko shine yake cewa zawata afnan li'ughawira yake cewa danna huta shine danna yi bacci ta hata ha karkashin wannan itaciya ilal mugairiban wato izuwa kusa da magariba mugairiban wannan tasgir ne na wato almagrib fawallahi ya ce na rantse da ubangijin da ya halicce ni mastar waha nafsi yake cewa raina bata huta ba walastaraha farasi dokina ma bai huta ba hatta nazartu ila sanihin fi hay'ati sa'ihin wato sai na hango sanihin wani wanda yake mai bujurowa fi hay'ati sa'ihin wato a cikin kamata wanda yake mai tafiya a ban ƙasa ma'ana mai yawo ta duniya domin asiyaha shine yawo wanda yake na buɗe ido wa huwa yantaji'u nuj'ati wato yana nufo yana nufato da sasannina wa yashtaddu yana gaugawa ila buqati zuwa mazaunina fakarihitu in iyajahu sai na kyamaci karkatowarsa ila ma'aji zuwa makarkatata ma'ana inda nake fasta'abtu billahi min sharri kulli mufaji sai na nemi tsari da ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da muguntar dukkan wani mai mamaya thumma tarajjaitu yace sannan sai na yi kauna an ya tasadda da zai bujiro munshidan yana mai bayar da cigiya au ya tabadda ko kuma ya bayyana murshidan yana mai nuna min inda cigiyata take ma'ana ya nuna min inda zan samu taguwata falamma qataraba min sarhati lokacin da ya kusanci babbar itaciyata wadda nake hutawa a ƙarƙashinta waka da ya hillu bi sahati ya kusa ya sauka a balbalina alfaituhu shaikha na sarujiya sai na same shi ashe dattijanmu ne na birnin saruja muttashihan bi jirabihi yana rataye da birgaminsa a kafaɗarsa wa mabaginan uhubata ta jiwabihi wato ya matse a ƙarƙashin hamatarsa uhubata tattalin tajwabihi shine ya wuce ya wucensa domin mutum ne wanda yake mai yawon duniya yake cewa fa'ana sani rada sai ya ɗebe min kewa a lokacin da ya gangaro wa'ansani ma sharada ya mantar da ni abin da ya zabtu ya kaɗi gabansa na taguwata ta ثم استوضحته من أين أثره وكيف أجره وبجره sannan sai na nemi ya bayyana mun min aina atharuhu sawunsa ta ina yake ma'ana daga ina yake wa kaifa ujaruhu wa bujaruhu wai yaya yanda al'amarinsa yake ɓoyayye da wanda yake bayyananne ma'ana ya bayyana mana hakikanin al'amarinsa wanda yake ɓoyayye da wanda yake wannan bayyananne fa an shada badihan wato sai ya sabu waƙa kai tsaye walam ya ƙuli ihan bai ce ba da damun bayani an gane ko walam ya kuli ihan wato bai ce ba kyale lafazin ihan suna amfani da shi akan wato dada bayani sai yake cewa kulli mustatli'in da khilata amri laka indi karamatan wa azaza ana ma baina jawbi ardin fa ardin wasu ramfi mafazatin fa mafaza زادي الصيد والمطية نعلي وجهاز الجراب والأكاذا فإذا ما هبطت مصرا فبيتي غرفة الخان والنديم جزازا ليس لي ما أساء إن فات أو أهزن إنها ولا الزمان ابتزازا غير أني أبيت خلوا من الهم ونفسي عن الأسى منهازا أرقد الليل ملء جفني وقلبي بارد من حرارة وهزازة لا أبالي من أي كأس تفوقت ولا ما حلاوة من مزازة لا ولا أستجيز أن أجعل الذل لمهازا إلى تسني إجازة وإذا مطلب كساهلة العاه رفبودا لمن يروم نجازة ومتى اهتز للدناءة نكسون عفط بئي طباعه واهتزازا فالمنايا ولا الدنايا وخير من ركوب القنا ركوب الجنازة yace kul ka faɗa limustadili'in da khilata amri ga wanda ke neman binciken wato ga wanda yake mai neman sanin ɓoyayyen al'amari na ka ce masa laka indi karamatan a wajena kana da wani karamci wa azaza da wata daraja da martaba ana ma kenan bai dace ba ka nemi binciken al'amarina domin binciken al'amarin wato zai rage maka kima a idanuna ana ma baina jaubi ardin ya ce ni ina tsakankanin mutumin da ke sare wata ƙasa da tafiya fa'ardin sannan wata ƙasa a kullun yawon duniya nake wasuran da tafiyar dare fi mafazatin a cikin wata dokar daji fa mafaza sannan wani dajin na daban zadiyar saidu yake cewa farauta ita ce guzurina walmaɗiyatu taguwa na ali ita ce takalmina kullun a samanta nake wa jahazi yake cewa tarkace na aljirabu shine birgami wal ukkaza wato da kwagiri fa'i an gane ko babbar sanda kenan fa'iza ma habatu misran yace in har na sauka wani birni yace fa baiti gidana gurfatul khani wato shine gidan baki ɗakin baki shine gidana yace wan nadimu abokin hira ta ku juzaza wato su ne 'yan takaddu waɗanda ake allaka fawa'ida a cikinsu kamar fa'idodi waɗanda suke na ilimi wato takaddu wanda ya shahi karatu su ne abokan hirata duk inda na sauka ya ce laisali ma usa'u babu wani abin da za a bakanta min rai a wajena in fata idan ya riga ya wuce au a hazanu ko kuma da zan samu damuwa in hawala zamanu tizaza in har zamani ya nemi kwace shi babu wani abin da zai bata min rai daman ban mallaki komai ba yace gaira anni sai dai cewa ni abitu ina kwana khilwan min alhammi ina wohintacciyar ina wohintaccen zuciya game da dukkan wani bacin rai wa nafsi raina yace munahaza ta koma gefe anil asa dangane da dukkan wani bakin ciki ba ruwanta da wani damuwa arqudul laila ina bacci tsawon dare mil a shafani cike da kogon idona wa kalbi zuciyata baridun tana sansanya min hararatin dangane da dukkan wata kuna ta bakin ciki wa hazaza da dukkan wani bacin rai yace la ubali bana kula min ayyuka asin ta wace gidauniya tafawwaqatu wato na yi kwangi an gane ko na yi kwangi wato shine abinda ake cewa kwangi shine koma sha wanda yake na biyu ma'ana kasancewar idan ka tatsa ka bari ta gudana sannan kuma ka koma tatsa shine yace la ubali bana kula min ayi kasin wato ta wace gidauniya tafawwaqtu wato nayi kwangi shine in ma ka ce fawaq ko kuma ka ce fuwaq kamar yadda Allah ya ce wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq yace wala ma halawatu min mazaza yace ban san ba menene zaki game da yami duk abin da na samu ni sha naki la yace a a wala astajidu wala astajizu yace bana halitta an aj'ala dhulla shine da zan sanya wulakanci majazan ya zame mun tsani ila ta sanni ijaza wato izuwa sauƙaƙar wani tukwici ba na mai da ƙasƙanci ya zame mini tsani izuwa samun dukkan wani tukwici wanda yake abin amfani wa iza matsulabun ya ce idan wata manema idan wata manema ka sa hullata la'ari ta tufati da riga ta wulakanci ya ce fabu'udan yake cewa nisa ya tabbata gare ta liman ya rumu na jaza ga duk wanda ke neman zartuwarsa ma'ana wai duk lokacin da wurin neman abin duniya ya tufatu da hullata al'ari shine tufafi wanda yake na Allah wadai ya ce fabu'udan ya ce nisan hallaka da taɓewa ya tabbata liman ya rumu na jaza ga wanda ke neman zartuwarsa ma'ana wanda yake neman sai ya samu alhali wuri ne ko wanda yake na wulakanci ya ce wa matahatazza a duk lokacin da nikisun malalaci ihtazza ya yi raurawa saboda murna liddana'ati saboda wato kaskanci ya ce afa tsabi'i ɗiba'ahu ɗabi'a ta sai ta kyamaci ɗabi'arsa wahati zaza kuma sai ta kyamaci wato shine murnarsa lafazin ihtizaz wato shine raurawa saboda murna kamar yadda Allah yake cewa wataral arda hamidatan fa iza anzalna alaiha alma'a hatazzat warabat wa ambatat min kulli zawjin bahil ko kuma wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla shine yace wa mata a duk lokacin da nikisun malalaci ihtazza yayi raurawa liddana'ati saboda lalaci afa ɓabi'i ɗiba'ahu ɗabi'a ta sai ta kyamaci ɗabi'arsa wahati zaza kuma ta kyamaci raurawarsa da yi ta murna saboda lalaci ya ce falmanaya mutuwa ita na fi ƙauna walad danaya ya ce ba ƙasƙanci ba almanaya jam'i ne na maniya danaya jam'i ne na daniya yake cewa warkubul jinaza ya ce hawan makara wato khairun shi ya fi alkhairi min rukubil kana wace dangane da hawa bayan alfasha da a ce na aikata wani aiki na alfasha gara a ce ina mace gani nan akan gadan gawa aljinaza shine wato makara aljanaza kuma matacce akan makara shine yake cewa warkubul jinaza yace hawan makara khairun shi ya fi alkhairi min rukubil khana dangane da hawan bayan alfasha ثم رفع إلي طرفه sannan sai ya ɗaukaka dibinsa zuwa gare ni wa qala sai ya ce li amrin ma jada'a kasirun anfa yake cewa ai akwai al'amarin da ya kai kasiru ya yanke hancinsa ma'ana baban zaba kasiru ya yanke hancinsa kasir wato ɗan uwa ne na jazima al'abrash kasancewar zabba'u ita ta kashe ɗan uwansa da ya niyyar shan fansa sai ya yanke hancinsa baki ɗaya don ya canza kama ya kasance ɗan gidanta ne wanda yake ta yarda da shi har ya samu damar da ya kashe ta ya sha fansa akan kisan da tama ɗan uwansa shine yake cewa baban zaba kasiri ya yanke hancinsa fa aka bar tuhu kabara naƙati asariha sai na bashi labari labarin taguwa ta wadda ta kaɗi gabanta tun a farkon safiya wa ma anaituhu da abin da na yi gogaggeniya da shi fi yaumi wal bariha a cikin yini na da daren jiya faƙala sai ya ce da ililtifata ila ma fata ka daina waiwaye zuwa abin da ya riga ya wuce waɗimaha ka daina hange ila ma ɓaha zuwa abin da ya hallaka wala ta'asa kar ka samu damuwa alama zahaba a bisa abin da ya riga ya wuce walau annahu wadin min zahabin ko da kwari ne wanda yake cike da zinare ka daina hange zuwa gare shi wala tastamil mammala arrihika yace karka nemi karkato mutumin da ya karkata gabarin sasanninka wa adrama nara tabarihika tabarihika wato ya rura wutar wato ciwata maka zuciya ma'ana ya hura wuta wadda yake tabakanta maka rai duk mutumin da ya nemi tayar maka da hankali karka nemi karkato da shi walau ka na buhika ya ce ko da ɗanka ne au shaƙiƙa ruhika ko kuma ɗan uwanka wanda yake na jini ma'ana ɗan uwa wanda yake shaƙiƙi shine shaƙiƙu ruhika ya ce walau ka na buhika ko da ɗanka ne au shaƙiƙa ruhika ko kuma ɗan uwanka wanda yake na jini sun maƙala sannan sai ya ce hallaka fi an taƙila shin kana buƙatar kai baccin rana ka huta wata ta hamal ƙila walƙala ka nisanci cacaniya fa innal abdana an ba'u ta'abin ya ce domin jikunkuna ramammu ne waɗanda suke na wahala walhajirata ya ce lalle garjin rana kwa zatu lahabin ma'abucin kuna ne walan yasqulal khadira babu abin da zai goge tunanin mutum wayu na shidal fatira wato ya ƙara kuzari ga rani shine ya ce wa kususan balantana ma fi shaharai najis a cikin watanni waɗanda suke na zafi su ne watannin romawa watan shida da watan bakwai shine juwan da juye ya ce faƙultu za ka ilaika sai na ce masa wannan lamari dai a hannunka yake wa ma uridu an ashukka alaika ni ba na nufin na tsananta maka a lokacin nan fafitar turba wato abu zaidu sai ya kwanta a kan ƙasa wabda ja'a wato ya yi kishingiɗe wa abu hara an ƙada haja'a ya nuna cewa hakika ya yi bacci alhuju'u shine bacci kanu ƙalilan minan laili ma ya haja'u wa abu hara an ƙada haja'a ya bayyana mun cewa ya yi bacci ni kuma lokacin nan warta faƙatu ya ce ni ma sai na yi kishingiɗe na ta da kai da hannuna an gane ko almirfak shine wato hannu shine irtafaktu yake cewa sai na yi kishingiɗe ala an aharusa a bisa cewa in yi gadin shi wala an asa ba zan yi gyangyaɗi ba fa aka zatini sina ya ce gyangyaɗi sai ya kama ni izuzummatil alsina lokacin da aka sanya ma harshina ragama ma'ana kowa ya ja bakinsa ya kyale falam ufik ya ce ban falka ba illa wallailu qad tawallaja face hakika dare ya shigo wan najmu qad taballaja yace taurari yace sun haskaka wala saruji ya wala musraja yace babu abu zaidi na birnin saruja babu doki almusraj shine abin sanya musirdi ba doki fabittu bi lailatin nabigiya yace sai na kwana da dare wanda yake na nabiga azzubiyani ma'ana lokacin da annamimai suka je suka gaya ma wani azzalumin sarki cewa ya masa zambo shi ko yayi alƙawalin sai ya gama da shi to shine sai ya dawo a cikin baitittukansa na waka yana ba da hamzari wanda farkonta yana cewa kilini li hammin ya umai mata innani yake cewa walailin uqasihi bati'ul kawakibi a cikin waƙar sai yake cewa fabittu ka annisa wa ratni ba'ilatun minar rukshi fi an yabi hassun munaƙi'u yake cewa sai na kwana yake cewa ka anni ka ce ni sawaratin ya ba'ilatun wato macijiya wadda take minar rukshi wadda take tandara tandara yake cewa ka ce ta halbe ni wadda a cikin haƙoranta akwai guba dahi wanda yake naƙi'un wanda yake mai narka jiki shine yake cewa a nan kenan fa bittu bi lailatin nabigiya na kwana da bakin ciki kenan raina a ɓace wa a hazanin ya aqubiya wato da ɓacin rai irin na annabi yaqubu alaihi salam lokacin da labari ya zo masa dangane da ɓacewar ‘ya'yansa ya ce usawir lujuma ina haroma bakin ciki ma'ana ina haro masa ina neman ije shi dangane da zuciyata wa usahirun nujuma ina taya taurari wato rashin bacci ufakkiru taratan fi rujlati wani lokaci ina tunani dangane da tafiyar kafa tashin wai ina da ikon tafiyar kafa wa ukura fi raj'ati wani lokaci kuma tunanin da nake wajen komawa ta yaya za a yi na samu damar da zan koma ila an wada hali in daftirari sagar bawi fi wajihil jawi ya ce har izuwa lokacin da ya bayyana garan a lokacin mulmushi na wushirya ta hasken asuba a sasannin wato a fuskar sasannin sama yake cewa ila an wadahali rakibun rakibun shine fa'il na wadaha wato har izuwa lokacin da mahayi wato ya bayyana gare ni in daftirari sagri bawi a lokaci na mulmushin wushirya ta hasken asuba fi wajihil jawi a fuska ta sasannin sama shi wannan mahayi ya hidu yana gaggawa fiddawi a cikin dokar daji fa'al ma'atu ilaihi bi saubi sai na ringa nuna masa tufafina domin in ka hango daga nesa sai ka hudda rigarka kana juyawa haka don ya hango wato wanda ke masa nuni wala awa lilil tiya'i yake cewa fa'al ma'atu ilaihi bi saubi sai na ringa nuna masa tufafina wara jautu na yi ƙaunar an yi arrija ila saubi ya karkato zuwa wajena falam ya aba bi ilma'i ya ce bai kula ba wato bi ilma'i da wato hange nunin da nake masa an gane ko ga ya can kulma ya aba ubikum rabbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fa sawfa yakunu lizama yake cewa falam ya aba bai kula ba bi ilma'i dangane da nunin da nake masa wala awa bai taro jiki ba lilil tiya'i wato saboda ƙunar zuciyata bal sara ala hainatihi ya ce bari dai ya tafi kawai a bisa a hankalinsa wa asmani bi sahmi ihanatihi ya kashe ni da kibiya wadda take ta wulakancinsa ma'ana bai ma kula da ni ba fa'aufadtu ilaihi sai na yi gaggawa zuwa gare shi li astardifahu dan na haye bayan kuturin dabbarsa wa ahatamila na jimrema ta ga turafahu wato shine girman kansa lafazin fa'aufadtu shine na yi gaugawa ga ya can yau mai ya na min al'ajidasi sira'an ka annahum ila nusubin yufidun an gane ko ko kuma ga ya can wala ta'amaluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan iz tufiduna fihi wato shine gaggautawa a cikin wani abu ga can kuma shine izin su fa iza afadtum min arafatin fazkurullaha indal mash'aril harami shine wato tafiya da gaugawa shine yace fa awfadtu sai nayi gaugawa ilaihi zuwa gare shi li astardifahu wato danna hau bayan kuturin dabbarsa wa ahtamila najimre ma taga turafahu wato girman kansa tunda ina masa nuni ma bai ma kula da ni ba ya wulakantar da ni kenan alamarsa mutum ne mai girman kai falamma adraktuhu ba'dal aini lokacin da na cin masa bayan wahala wa ajaltu fihi masrahal aini na yawuta makiyaya ta ido game da shi ma'ana na kalle shi sama da ƙasa wajattu na qatima qiyatahu sai na samu taguwa ta ashe ita ce abin hawarsa wa balati wato sarganta ta luƙuɗatahu ita ce tsuntuwarsa fama kazzabtu ya ce ban yi wani jinkiri ba an azraituhu an sanamiha sai na husgo shi wato daga tozon taguwar an gane ko wajazabtuhu ya ce sai na janyo wajazabtuhu sai na warce masa ɗarafa zimamiha wato gefen ragamarta wa qultu lahu nace masa ana sahibuha ni ni ne mai taguwar wa mudilluha kuma ni ne mai cigiyarta yace wali rusluha a wajena akwai nonanta in kana so in nuna maka wa nasluha da danta fala takun ka ash'aba kar ka sake ka zamanto kamar ash'ab ash'ab wani mutum ne wanda suke sanya misali da shi makwadaici ne wanda yake ya kai makura a wajen kwadai shine misalinsa suka ce ya wuce wani lokaci ya ga wani yana saƙa sanhu sai yake cewa ka faɗaɗa ka yi babba watakila wanda zai saya kyauta zai zuba a ciki mu shine da ya ga wani kuma yana tauna al'ilk shine wato irin jijiya wannan wanda suke taunawa kamar abu ne wanda suke cin shi shi kamar goro ne suke wannan kin shi wata jijiya ce ta wannan ta itace da suke taunawa da ya ga wani yana taunawa ya aza nama ne ke taunawa sai da ya bi shi suka yi tafiyar mil guda sannan ya gane ashe ba nama bane kenan ya yadda in ka shine shi ya dauka ya gurgura shine sai yake cewa falata kun karka zamanto ka ash'aba wato kamar ash'ab wanda yake makwadaici fatutu iba ka wahalatar da jama'a wata ta'aba kai ma ka wahala fa akaza yaldagu wato sai ya hadu wato yana huddo halshi ma'ana yana sarata da halshi wa yas'i wato yana kururuwa wa yattaqihu yana zage-zage saboda rashin kunya wala yastahayi baya jin kunya wa baina alwaqaha ita ce rashin kunya wa yattaqihu wato yana zage-zage wala yastahayi baya kunya wa baina huwa yanzu wa yalinu yayin da yake timbe wa yalinu yana tabsasa wa yasta'sidu yana zaka-zaka wa yastakinu wato yana kwantawa an gane ko wa yastakinu yana natsuwa izga shi na abu zaidin ya ce sai ga maka abu zaid gashiyana ne ko izgashiyana abu zaidin abu zaidin ya ce sai abu zaid sai ga maka abu zaidi ya ruho mana labisan jildan namiri yana mai sanye da wato fatar damusa wa hajiman hujumar sailil munhamir yana mai mamayar mu irin mamaya ta ƙorama wadda take gudun ruwa wanda yake mai tsananin kwarara ga ya can fafatahana abuwa ba sama'i bima'in munhamir yake cewa wahashiman yana mai mamaya hujumar saili yace irin mamaya ta ƙorama almunhamir wadda take mai tsananin kwarara fakhiftu wallahi yace wallahi sai na ji tsoron an ya kuna yau muhu ka amsihi yau kinsa ta zamanto kamar jiyarsa wa badruhu misla shamsihi naji tsoron watan sai zamanto kwatancin ranarsa fa alhaqa bil qarizaini wato idan yayi haka yake cewa sai ya hada ni wato bil qarizaini an gane ko bil qarizaini abin da yake nihi da qarizain anan wato shine kasancewar wasu mutane ne guda biyu wanda ake sanya misali da su wanda sun fita yawo ne amma kuma sai suka hallaka ba su dawo ba tunda suka huta ba a taba jin labarinsu ba kuma ba a same su ba kenan ma'ana sai ya haɗa ni da su ba taguwa ta kuma babu wannan doki wannan ba wancan doki kuma sannan ba wannan taguwa wadda na tsinta ya ce wa asira kabran ba da aini sai na zamanto labari bayan yake cewa sai na zamanto labari bayan tabbas ya ce falam ara ya ce ban ga wani abin da zan aikata illa an azkartuhu ya ce sai na tuna masa al'ubudal mansiya alƙawulla waɗanda suke abin mantawa alƙawalin da yake tsakankanina da shi wal fa'alatal insiya na tuna masa aikinsa wanda yake na jiya ma'ana dokina da ya sace wa na shattuhullaha sai na masa magiya da ubangiji da ya halicce ni a wafa littalafi wai shin ya iso ne don ya cimma wato kuskuren da ya mun wanda ya riga ya gabata amli ma fihi itilafi ko kuma ya zo ne domin abin da hallaka ta ke cikinsa ma'ana ya sake musguna mun faƙala sai ce ma'azallahi Allah ya tsare ni an ujihiza wace an ujihiza alama kalumi yake cewa da zan kaka rawuka ga wanda na masa rauni Allah ya tsare ni da zan kaka rawuka ga wanda na masa rauni, au asila haruri bi samumi, ko kuma da zan sadar da iska wadda take mai gumi ita ce iska ta dare bi samumi da iska ta wadda take ta rana. Lafazin harur ita ce iska mai zafi wadda take zauwa a cikin dare, asamum ita ce iska wadda take ta lokacin yini wadda take mai guba mai zafi, an gane ko? shine Allah yake cewa wala zillu wala harur bayan da za a yi inuwa wato da iska wadda take mai gumi da za su iya daidaita as-samum ita ce wato iska mai zafi ta lokacin yini shine kuma ake amfani da ita akan dukkan wata iska mai guba shine yake cewa famanallahu alaina wa waqana azabas samum ko kuma ga ya can fi samumin wa hamun yace bal wa faituka bari dai na zo maka ne li akhbura kun halika danna sani haƙiƙanin halinka yanda yake wa akuna yaminan li shimalika na zamanto dama li shimalika ga hagunkinka ma'ana dan na taimaka maka fasakana inda zalika jashi wato yake cewa a wannan lokaci firgici na sai ya kwanta wanjabastihashi hashi yake cewa kewata wato sai ta yaye wa adla'atuhu dilhal likha wato na nuna masa labarin allikiha wannan taguwa tawa wata barko a sahibi bilkiha wato da yafe da abokina yayi wato bilkiha shine da rashin kunya ma'ana ma'abucina wanda ya tsinci wannan taguwa da yanda ya lullube fuskarsa wato bilkiha da rashin kunya alburku kar mu manta ya riga ya gabata shine wato niqabi wannan marhin huska wanda mata suke sanyawa shine yake cewa fa wannan fa zahazahat yake yake cewa shine yake cewa burqi halqani wa ida asmi'i sa'altuha hina zarat nabwa burqi hal qani wa ida asmi'i atyab al khabari shine yace wata barqu asahibi bil qiha wato da lullube huska da ma'abuci na yayi da rashin kunya fa nazara ilaihi nazara laysa irrisa wato sai ya kalle shi irin kallo na zaki wanda yake na rukuki abu zai da zazzaro masa ido ilal farisa wato irin zakin da ya hango wato farauta thumma ashra aqibala hurrumha wato sannan sai ya nuna masa dogon mashi thumma ashra sannan sai ya nuna masa sai ya zare kibalahu a wajensa arrumha shine dogon mashi sai ya nuna masa tsinin wa aqsama lahu ya masa rantsuwa bi man anara subha da ubangijin da ya haskaka asuba la illam yanju manjar zubabi in har wato bai tsira ba irin tsira wadda take ta guda domin kuda idan ya fada cikin abinci hwama yake ya fita ba'ana in dai bai yi gaugawa bai saki wannan taguwa wa yarba minal ganimati bil iyabi ya yadda game da komawa hannu wohi game da ganima ya ce layuri don na sinanahu wa ridahu ya ce wallahi zai gangara masa da tsinin mashin nan wa ridahu ga jijiyar wuyash wadda idan ta katse bayan da za a yi rayuwa ta dure an gane ko shine Allah yake cewa wa laqad khalaqana al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yake cewa wala ya fija annabihi walidahu lalle zai bata ma ‘ya'yansa rai wa wadidahu da masoyansa tunda in ya hallaka shi zai bata musu rai fa na baza zimaman naƙati wa hasa wato sai ya jefa masa ragamar taguwar wa hasa sannan ya fita da gudu wa aflata ya kubce wala huhu sasun sai fitar da iska yake faƙala li abu zaidi abu zaidu sai ya ce min ta sallamha karbi taguwarka wata sannamha haye tozanta fa innaha ihdal husnayn domin karɓo maka wannan taguwar wato ɗaya ne daga cikin kyawawan ayyuka guda biyu wa wailun yace kai cau ɗaya a hawanu min wailaini yace ita ce tafi sauki game da kai cau biyu an gane ko wa wailun ya ce kai cau ɗaya a hawanu ita tafi sauƙi min wailaini dangane da kai cau biyu ƙalal haris ibn hammam haris ɗan hammam ya ce fahirtu sai na ɗimauta baina laumi abi zaidin wa shukurhi tsakankanin zargin abu zaid dangane da sace dokin da yamin wa shukurhi kuma da gode masa akan karɓo taguwar da yamin wa zinati naf'ihi bidurrihi na ɗimauta dangane da awan wato amfaninsa da cutarsa na kasa gane daidai a ciki shin wai amfaninsa ya fi nauyi ko kuma cutarwarsa faka annahu nujiya bi zati sadari ka ce kamar an gana da shi dangane da sanin abin da ke cikin zuciyata auta kahana ko kuma ya hango maka mara sirri abin da ya gauraya wato tunanina asirina faƙabala ni bi wajihin ɓalikin wato sai ya gabace ni da huska wadda take mai walwala wa anshada ya sabu waƙa bi lisanin zalikin wato da harshe wanda yake mai kauɗi ya akhila hamila baimi duna ikhwani wa qaumi in yakun sa'aka amsi falaqad sarraka yaumi faktafir zaka li hadha wa barih shukri wa laumi yace ya akhil hamila ya ɗan uwana alhamila wanda yake mai jimre mabaimi wato zalunci na duna ikhwani ba wasu ‘yan uwana ba wa ƙaumi da jama'ata ya ce in ya kunsa aka amsi in har jiyata ta kasance ta musguna maka ya ce falakar sarraka yaumi ai haƙiƙa yini na yauƙi ta haƙiƙa ta faranta maka rai saboda haka faktafir zaka ya ce ka gafarta mun zaka abin da na aikata maka na jiya lihaza saboda wannan abin da na maka a yau waɗari shukuri wa laumi ka jefar da godiyata da zargina karka gode mun kuma karka zarge ni sun maƙala sannan sai ya ce ana ta ikun ya ce ni fa mutum ne wanda yake cike da fushi wa anta ma ikun kai kuma mutum ne wanda yake mai ɓacin rai fa kaifa nattafiqu yace ta kaka za mu iya haduwa mu samu dacewa mutumin da yake cike da fushi mai kuncin zuciya da mutumin da yake da an gane ko damuwa ke cikin damuwa bayan da za a yi su daidaita yace fa kaifa nattafiqu kaka za mu iya dace mu samu haduwar kai wa walla a lokacin nan sai ya juya baya yafri adimal ardi wato yana yanke fuskar ƙasa da tafiya wayar kudu tsirfahu wato yana sukunye ingarmansa wanda ya karɓe mu ayyama rakbin wato matukar wato sukunyawa fama adautu yake cewa ni ko ban juya ba na koma a nikita an gane ko fama adautu ya ce ban yi wani jinkiri ba a nikita artu matsiyaci ya ce sai na haye bayan taguwata ta wa urtu lidiyati wato na koma ga manufa wacce yake cewa wa urtu sai na koma lidiyati wato ga hanyata hatta wasaltu ila hillati har na sadu zuwa karkarata ba'adal latayya wallati bayan wannan yar musiba da wannan ga wahalar da na sha ta neman taguwa kuma ga dokin da na ɗauka na tafi wato ya hallaka akwai kalmomi waɗanda suke baƙi a cikin wannan makama don haka a nan a ƙarshe malam sai ya zo da wato dukkan ma'anarsu waɗannan kalmomi insha Allahu ta'ala idan aka bi ɗaya za a gane ma'anarsu irin su rayyiki zamani irin su da yake cewa akuza ikza nufusihim al'abiya da sauransu ga sunan har zuwa ƙarshe ƙarshen kenan makama ta ashirin da bakwai da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك